أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلغ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين قشي الله سبحانه وتعالى ya kaddara mu a markas ahalus sunna wal jama'a wanda ke ungwal karkada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna juma'a ɗaya ko biyu ne ga watan juma'ar akhira hijira shekara 445 wanda ya dace da 15 ga watan 12 2023 a sati da ya gabata muna cikin tafsirin surat yasin mun tsaya aya ta 40 insha Allah yau za mu tashi aya ta 41 gahin nan akwai kira da harko ga 'yan uwa musulmi na Nijar ko Najeriya 'yan uwa dai mai jin hanyoyin sadarwa ya san irin hali ko fitina da ake ciki ta lamarin siyasa to inda matsalar take ciki al'umma wannan garuruwa abin yakan ya haura yawa na tsakanin al'ummomin talakawa wannan ya aibanta wancan al'umma wannan ya aibanta wancan yan wannan lamarin siyasa kamar gobe ne kuma tabbas zai wuce tabbas amma zai barba da kura shi ne matsala zai wuce a bar lalacewar zumuntaka zumunci dangantaka da suke tsakanin da wannan al'ummomi na wajen iyaka kilo 600 tun daga doso algirgin nigeria ce ba mai raba mu da su siyasa za ta wuce ba mamaki nan da 'yan kwanaki kaga da cani da tunubu ana ta'ar sabawa kakira wajen komi kuma koma mene ne tunubu zai wuce cani zai wuce amma al'umma tana nan don haka abin da yake namu muruki allah subhanahu wata'ala allah ka sulu allah ka muta kyakkyawa game da wannan halin da muke ciki gaba daya shi ne namu Allah taimake mu su mu Allah taimaka a samu muta kyakkyawa Allah taimake mu sai a wani dan wake cewa malam dan Allah a mana bayani akan tushen wazifa da wasu 'yan uwa suke yi ranar juma'a tsunwa an tambaye ahalus suna da wannan abin wannan da mai yin kamata a tambaya a yana sa mota idan muri a saninmu sun wasu mutu ba su ce ba allah ya ce ko annabi ce ba su faɗi ba su ma wani shehu ne lamarin ɗariƙa ne muku abinda muku muna in kari ba mai yarda ba don kamar da ke cewa wannan za ka an kewaya da juma'a har da kyalle da ake sawa kuma abin da yake rubuce tushen abin a littafinsu ko littattafansu wannan kyalle ana sa daidai wanda zai ɗauki mutum shidda kan suwa ya mutane shidda wai da annan sallallahu alaihi wasallama da amir tijjani da abubakar da umar da usman da ali su suke zamana a wannan tsalle guda na kone gari haka dai maka ba annabi to abu ga shi ma sifa ta Allah ce kona yana haka Umar Usman duk wayannan ta tijani wadin da aka cikin mutum wanda kelle haka ne asalin ko mutum bai sani ba haka yake tushen abu shi ina tun Allah ya tsara ku daura kashi ma da babban malamin da rika ne dan tijani ne Allah ya kauta mishi kasan da duk mai haka aka tashi duk haka muka tazo gaba Allah shi ne mu ka ga ni Allah shi da mu sabai da zaba mu gane sabai ma sun mata kuma ka Allah shi da su kuma Allah tabbatar ma su ya yace abin da ya haraka mai shakka akan wannan magana haka sai akida shi ce yace wata ran suna wazifa kallon sa a gaba kurin iska fu kallon shi sama to annabin azumi ne amma da zanen azabin abubakar umar kuma ali kyalle ta yi cika abin akwai matsala tun da gane gane makarya magana gaskiyar magana ba shi da tushe da daga sun da kuma da kusun na kura shi da kura magana gaskiyar magana sai wani ke cewa shi likita ne ya kashe mutum da gangan ko kuwa da kuskure to likita idan ya kisa a cikin aikin shi ya san ake cikin kuskure kamar kada mutum da mota ne kuskure ba dangan bane ba kafara zai jiya zai biya kafara an kuma da gangami shi ma ɗaya ne da ka bige mutum da wuka ko da marto duk ɗaya ne Allah ce da mu shi ne ko nan ko kai shi ke Allah ma jaka Allah ma ta abin bismillah وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون أنا أنا ci gaba dai da wannan sura ta sura Yasin Allah subhanahu wata'ala ke cewa wata aya da take tabbatar da kudura ta Allah yanda ya ɗauki muka ɗauke su mana an je nan zuriyar mu asalin kenan asalin tushen mu daga inda muka fito ana ne zuriya ta annabi nuhu alaihi salam kun san asali bayan ruwan tufan duk duniya an halakar da kowa banda wanda suke saura a cikin wannan jirgi na ruwa su kadai duwan da ka gani a saman kasa a yau iya daga cikin zuriya ta annabi nuhu alaihi salam shi ne ka ce mai abubakar sani abubakar sani baban duniya na biyu kowa da ɗan adam ne an yi tafiya an halakar da kowa sai nuhu da suka imai da shi da ma ƙarshe an ce a dajin a cikin tarihi sauran mahiwa gidaje sauran masu imanin zuriya su bata ba ya zo bata albarka ba ta jima sa duk wanda ka gani a saman ƙasa a yanzu cikin ɗiyan tsatsan nuhu alaihi salamu tuna da yawan labarin wani abu da ya wakana game da annabin farko annabin nuhu alaihi salam na muna cikin magana yasin ba tana tabbatar da manzanci kuma da irin gwagwarmaya da annabawan Allah ko manzannin Allah suka samu game da al'ummarsu me ake cewa wani sakai hannu ta waya akwai waya ta waya kenan game da abin suka samu na gwagwarmaya ta kita mana farkon tushe wanda ya fara gamuwa da wannan fitina shi ne annabi nuhu alaihi salam Allah ya hal ya yi hukunci ga halakar da dukkan duniya a wancan zamani banda gidan wannan annabi nan ayar Allah daga wani gida ne aka yi saura ya ce ka ba su labarin ayar gare mu wanda an na amana zurmin da ke zuriyarsu filfilka mashau cikin wani jirgi wanda ya cika kenan jirgi guda ne da aka cika wanda shi na dole na saman ƙasa kimar Allah in mutum miliyar saman na saman ƙasa Allah ya halice su ne daga wannan gida daga wannan batu guda wanda kuma yan wannan cewa za mu iya sanin Allah zama kuma cikin sutar kamar me ya kawo wannan mas'ala Allah cewa ƙasar ƙabalin ƙabalin ƙabalin كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح وجسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر نعم أن وعنا شيء توشن مغنى Allah ce kazzabata qablahum qaumun nuh kahin al'ummaka ayin al'umma ta farko ce mutanen nuh su ma sun kayyatar da manzo kamar kai Allah ce fakazzabu abdana wa qalu majnunun wasdujid sun kayyatar da bawo nuh alaihi salam inda kenan kai ma aka kayyatar da kai me ma suka ce wa qalu majnunun aka ce nuhu mahaukaci ne wasu dujjar kuma aka mai barazana ta kisa an ba shi tsoro za a gama da shi nuhu kenan ya ga da abin da zai yayi na wa'azin dare da rana da hanyar da zai biya bi ƙarshe dai allah ce fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir nuhu ya koma ga allah ya kira ubangijinsa ya allah anni maghlubun Allah abin ya ƙari na fantastir agajinka Allah ya nemi agajin Allah fantastir Allah tuku Allah ce fafataha na abuwa ba sama'i bi ma'i mulhami wa fajjar min aradu uyunan falta karmawa ala amurin kalkuta Allah ya ce muka bude ƙohonin sama na ruwa aka bude sama ƙasa ta bude aka bude idan ruwa Allah ce fartakar mawa ala amal kadiri Allah ta ruwan sama ƙasa na ruwa ƙasa sama na ruwa ƙasa na ruwa ruwa ya kuɗe sama da ƙasa nuna abu ne da aka yi a kan dalilin wasu bayan Allah wasu ƙayyatar da manzan Allah ga yadda Allah ya da su wannan ruwa da aka yi ruwa ƙasa da sama kenan a shi ne Allah ya gama mace ce al'amal kadiri a ruwan Allah bai gama ko millimeter na aka yi bakin shi nawa wani al'amari da Allah ya riga ya kaddara nawa yawan wannan ruwa kasance dai Allah ya yi wani ruwan ya dirmiyar da kowa Allah ce hamalnahu ala zati alwahid mudus duka wannan jama'a da mun doke su akan wani jirgi da aka yi da alluna da katako da kusoshi aka buga aka kawa aka yi wannan batu wanda duniya mu a salam na shine yau muke cikin wannan duniya Allah ya ce wannan abu da yawa kana Allah ya ce tajri bi ayunina wannan jirgi kwalokwalo da aka yi da itace da kusa gashi nan kamar a gabanka ta jere bi a yunina jaza'an liman kana kusha ga jirgin katako iya tafiya alaci a kan idonmu duk yawan nuna gama na wani jirgin shi da duk duniya gaba daya babu wani jirgin sai shi shi ne allah ya kai gaba wanda ya saura a yau shi ne allah ke cewa wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabu daga wannan asalin ke na jirgin ruwa a daga muka halarci wani irin shi daga baya abinda suke hawa kuma dan yawo a cikin ruwa wani yawo daga abin da abin ma ya ci gaba wanda har yau dan adam ba shi da wata hanyar sadar da ni'imar Allah irin jirgin ruwa har yau babu wata hanya ta sadar da sako na ni'imar Allah daga nan zuwa nan irin jirgin ruwa wata hikimar Allah ce wata ayar Allah ce ya sa wa teku da wannan dama ni'ima ga dan adam da zai kai da kawowa da nishadi a cikin ruwa don ayoyi na Allah wanda ya kamata mu guje mishi Allah ce gaba وإن شأن نغرقهم وإن شأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون ‘yan wani an san bayan adam ba abin da ya saura sai wannan zuriya ko wannan gida Allah ce wa inna sha nughriqhum inda har muka so wannan jiji gaba daya sai mu dirme shi a cikin ruwa kuma idan Allah ya dirme shi a cikin ruwa fala sadiqa lahu wala yuqazun ba mai zawwa ya kawo agaji ba mai magana ai ba kyauta ba ai kaza balle aka ta manzon sa mutum wane ne ko barke duniya ba wajen kai kara inda Allah yi ba mai magana ba mai ba mai tsamus amma Allah ya ce illa rahmatan minna إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين kurin Allah ce rahama ce ta musamman daga wajenmu Allah ne jirka shi ga wannan zuriya ga wannan gida na Nuhu salam ya yi saura kuma an ba su damar rayuwa wa mata'an ilahi dan jin daɗi zuwa wani ɗan lokaci duka rayuwar duniya a kan lahira shine ne lokaci na gajeri amma in ba dan wannan ba da Allah ya jirka da ba ko kenan da babu wani jinsi na ɗan adam wannan shi ne in wani shi ne ke nake tabbatar ma da aya da kudura da Allah subhanahu wa ta'ala dan wanda wannan duniya gaba da yau kontinan kontinan babu inda ba wannan din daga waɗannan gida wannan ɗaya duk wannan duniya gaba daya kun babu wani sabani a duniya kan haka ne asalin mu daga wannan abin ne din daga gaban ki hoji ko ai tun da gani kurin mutum mutum ne za ka ga likita da fatara ba ta da kusa ke maka ne ko na marare ne ko na hausawa ne ko larabawa ne duk inda ya san allura duk jijiyar duk da toka allura nan sai duk da wuri ciki an tace wurin koda koda ce duk ɗaya ne babu wani a ce a wani likita ne na yanka wata daga zane wani da kan ta da kan cewa kai nan ubangijin guda ne babu likita ce wani likitan ta turawa ce ta larabawa ce ta afirka ce ta ina ne duk mutum mutum ne duk makaranta shi ne kurum kuna ne Allah ya canza kala kura baki ko ri ko baki ko gajeje ko wani harshe daban wani ya ce mai hankali zai gano da Allah ya iko ne akan kuma ya Allah ce gaba وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون
Allah ce wa idza qila lahum taqu ma bayna aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun nan la yawan labarin halin mutane game da masu wa'azi idan aka musu galgadi aka ce ku ji tsoron abin da yake gaban ku da abin da yake bayan ku ma'ana ku ji tsoron kamun Allah in ma'anan duniya dalilin zunubanku ko ku alahira ko irin azaba da Allah kan da alahira idan ka musu wani ke ke tsoron kama domin Allah kan maka azaba iri biyu akwai wanzu a hallaka a nan duniya haka ma aka ta duniya an tsare aka ta lahira idan ka musu irin wannan wa'azi ku ji tsoron kamun Allah dalilin zunubanku kamun a nan bayan ajikun mana duniya haka wa makarfa haka abin da yake bayan kuma na abin da yake azaba ta lahira kuma an muku wannan kira ne la'allakum turhamu na an ce akwai tarhib tarhib wa tarhib an tsoratar da kai da kamun Allah babu lokaci yanzu ko an jima kuma haka akwai kamun Allah in ma'anar ba kamun akwai lahira sama duk ba wani Allah sai ta yi la'allakum turhamun Allah yana kiran duk da lahin nan wanda tantanta a muku azaba a nan ko a lahirar Allah ya so ku koma ku ji tsoron Allah dan a ji kanku ku samu rahama ta Allah dan shi Allah lahi yayi mu kuma shi yayi mu yayi mu da ɗabi'a ta lahi bin babban matsala ga ɗan adam a dogewa akan lahi dogewa kayi lahin ka ci gaba ya zama to maka ɗabi'a ya zama to maka hali shine matsala amma Allah ya jero bayan Allah da ya yi ba almutaki sai ki ba labarinsu wa'iza fa'alu a shi ta'azal ma'ana kusan zakarun da وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعمل- وهم يعلمون na'am Allah yake halin almuttaqin ke wai ke baka labari yace wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah haka suna lahi yace idan suka aika wata wata ka tobara haka duk duk lahi ya lahi ko suka yi dai wani zalunci a kansu zakarullah suna harkawa su tuna Allah su tuna kama su azabar Allah kai tsaye fastaghfiru bi dhunubihim sai su nemi gafarar zunuban da suke ce ce domin lakacin zunubi da na sun san ba mai gafarar zunubi sai Allah walam yusiru ala ma fa'alu mai alamun su masu tsoron Allah ba sa ci gaba da layin bayan sun gano haka ne ya karantar da kai din imanin mutum zai ne ka ce a kai ahlus sunna kai waye ahlus sunna mala'ika ne wannan mala'ika bane ba kun ba annabi bane ba shi ma mabiyi ne kuma shaidan bai kare shaidan ba haka nan yana iya laifi abinda babban zargi to a mai nasiha wani abin da ka bi dace ba a matsayin ka na kaza kaza kamar bayani kamar bayani a kun kowa ke baka kana kana kana mai tonoro kana ci mutunci shi a kamar wata hanya shi dan waye shi dan waye shaidan ba mai garanti wani shaidan kenan kamar doshi kamar nasiha kamar doshi hanya sai ka Allah sai ya harka ya gano wannan mun karanta mun karanta kan Umar ibn Khattab kan wannan karantarwa ta tausaya ba ta laifi cewa cikin al'umma ta sahabbai Umar ta bai ganin shi ashe ya zama dan duniya ya lalace ya shiga shaye-shaye duka ma jihadin gaba daya bane kun ya je iya rikitab kur rikitab ke ruwa giya kur Umar ce na wani ta sahaba hadifa ya lalace ya zama iya tayar da duniya kun shaye-shaye umar ya ce a bashi takarda ya amshi takarda ya rubuta zai mai letar cewa da wata wata ɗan duniya ɗan giyar a gafir zam wa ƙabi da tau shadi da ɗikab da tawul la'ilaka wani ƙarshen aikaranta ya rubuta yi mai sai mai nasiha ya ce kuka yi mishi ya ce kuma ku kama mai da addu'a kama da addu'a allah shirya da shi kuma yi addu'a ɗan wani aka kai mai takarda daga ina ce umar ta umar ni umar yawa takarda ta kai wa takarda ni da kai ce abin wajen wani sha mu ta bu abin da wani ayat ta kurin gafirin zamu wa qabilin tawb shadidul liqab zai tawr Allah mai gafara zunubai kuma mai tsananin hukuma mai gafara zunubai kai mai fadala din ka wasu bomin Allah ci Allah ya ya mummutsar shi ne mai gafara da azabar shi kuma ya mahaifar na tuba don abin da kan wani ji hankali aya da mutum shi aka aya wannan abin sa hankalin shi ko sai ga shi an zo da shi cewa ya shirya ya tuba ga Allah kuma da ta haka kamata kuwa bayan Allah masu barin hanya ya shirya ya tsare don zuwa ba a bashi kun shi ke da ɗan duniya ko da shi ke da an gama da shi a wani sai cikin layi ba ba ta kyau ba kina magano duk imanin mutum shi ɗaya na irin jashi adam na gudu adam wa adam annabi Allah ne gudu makacin shi ɗaya mishi shi ne madalilin zo zo mu wani fitina da duniya haka Allah kadara za mu sha wahala gurin eh da mun za mu sha wahala ne da mun zama ta aljanna ashe da mun za mu sha wahala sau bu shedan ne ba kuma cika kuma cewa a shedan ne sau bu abu wani fitina kenan haka da muka ji annabi sallallahu alaihi wasallama da irin gamidiya irin sama'i ya kan taɗa kai duk imanin su ɗan yadda jaka di ba gamidiya ko ma'is sahabbai ne kuma ta kwanan miji su wasu suka yi zina ba wanda ya zan su ba wanda ya kama su amma suna yi suka falka sun halaka ta kai suka kan fita rasulun layi ka tsarkake mu kamar kuma sun san haƙƙi a musulunci kisa ake da kona shi da armin shi suka kan sa su da amma da tsarkake mu haɗi kaga a wani da ta ba imani ba ya za a fita da a kashe shi kaga a nan da amma menene yaudarar shi ɗan kasa ya aikata wani abu ba da ba imani ba da ba kenan laifi ya kusanta maka imani ne shi ɗaya na irin jata to amma bambancin fasiki fajiri shi ake shi kenan ba ruwan shi ko aka amma shi mai imani yana halkawa annan salasar ke cewa mai imani yana ganin zunubin shi kamar katon dutse a kan shi sai faɗin shi tsoro yake amma munahauki yadda ka san ƙuda a kan ko aka wani munahauki kenan kenan bawa imani gare mutum da laifi amma ba ke nema a koma a tuba ka alasu manta Allah shi ne babban cankunan kenan Allah mai rahama ne ga bayan shi shi sa ke gawarta mana mai laifin ka yi laifin shekara aru aru yau ka tubu shi kenan ya ka gyara Allah gawarta maka bayan gawarta maka ya saka aljanna Allah kenan ragafurur rahim Allah gafarta mu cikin mu ya Allah ce gaba وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين kuma nan halin da mutane ana cewa mata a ci min ayatin min ayatin rabbihim babu wata aya da za ta zo cikin ayoyin ubangiji da Allah yake aikowa manzanni ga wata mutane maimakon wani ayatar su yi imani illa kanu anha muridin za su ko aka za ta zo da ayin su bijire ma ayin haka halin mutane idan ka kai mamaki da naka haka halin mutane وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقناكم وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إن أنتم إلا في ضلال مبين na'am Allah ce na ɗaga mana halin izgiri da kahurake masu imani Allah ce wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah idan wani mai wace ko kowa baka zai kila ce kenan duk wani mai wa'azi annabin ne wani mai wa'azi ne mai da'awa ne an aka musu galgadi jan hankali ku ciyar daga cikin dukiya da Allah ya ba ku da ke mimma mimma razaqakumullah da Allah ka ba ciyarwa yace min amwalikum bita gaba ne ba gaba da wani abu daga ciki gaba da wani kaso daga ciki idan aka ce ku ciyar da wani abu daga cikin abin da muka Allah Allah an taku kaga ta yi mimma razaqakumullah dan Allah shi ba kuma yace a bada to idan aka musu irin wannan wa'azi Allah ce qalal ladina kafaru su kafare marasa imani za su faɗi lil ladina amanu za su da wani magana ga masu imani a nutu'imu mallau sha Allah a ta'ama shi yanzu za mu ciyar da wanda inda Allah ya so sai ya ciyar da shi mai ana ɗirginin kenan kuna cewa Allah ke ciyar Allah ke ba da haka kaza kun ku ce Allah ke mu ciyar to shi ina hadu gaske ne shi Allah da Allah ce da shi ba Allah ce da shi ma ba za ta mu ciyar ku ce kuma Allah ke ce da kowa ke ba kowa nan izgili ne ake ga masu imani za ku ce mu za mu ciyar da wanda inda Allah so shi zai ciyar da shi ku ce mu kuma mu yi aikin Allah kenan din da ilgiri na ga masu imani yace hisya musu kun in antum illa fi dalalin mubin hisya masu imani kun abin da kuma kun kuna cikin rudu sun kun ce Allah ke ciyarwa ku ce kuma mu ciyar kai kun abin da kun kuna cikin bata bayanan a cikin karara kenan akan bata haka ce ga masu imani dan sun yi kuɗaitarwa a ciyar suna Allah ke cewa ba zai dace siyar shi suke shi suke aibanta masu imar magana to wannan magana ce dai ta rashin hankali dai ta ta kawo dai Allah ce gaba ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
Allah ya ce wa yaqulun cikin dai izgilun su suna cewa mata hadar wa'adu in kuntum sadiqin suna magana kiyama za a tashin kiyama a sa wani wuta a gani kaza to wai mata hadar wa'adu a ga wani wani tsari yaushe ne za a yi kursu a tsarsu mai suka yi magana a mata a ga mata dele wata rana za a yi sun a gaskiya ne a kowace kiyama a ga wani lokaci wanda kullum ya ce za a yi za a yi kullum babu lokaci a ga wani mandaktir that phrase ya ce ga lokaci kaza ne za a yi ta domin kaza ko kaza a ga wani kamar sa kamar sa kenan abin kullum bi kullum bai kowa ne da kiyama kiyama kiyama ba hadin lokacin haka za su yi gina a gaya musu dattin a gaya musu har gaskiya da akwai ta a gaya musu wani lokaci za a yi ta don wannan iya karanta da kullum bayan iya karantar da kai cewa da'awar manzanni ba suna yi ba ne ba don kurin a samu biya a aiki kurin sun zaɓen Allah ne yanzu ka san zai ji annabin da ya ce eh za a yi ta shekara dubu biyu akwai mai shekara dubu biyu an hafi shan malaya ko to ba babu annabin allah ɗaya da ya taɓa cewa za a yi ta shekara kaza kaga inda har jama'a yake nema har yanke na daga nan da ya mutu kaga ya samu biya ko ya biya bukatar shi ya tafi shi amma babu manzon allah da taɓa cewa ta rana kaza ko shekara kaza kowa dai ilimin hannun da rabbi allah kai san kanshi kuma na ba tun farko ba mai gaya ma lokacin la ta ji kuɗin da baka haka za ka zo kwaran Allah ce ba ta wa shirye ana mai alama ana alama eh da akwai alama kaza alama kana haka ake ana wannan alama eh alama kaza kuna ta ina gaskiya ce kuma labarin ne ne ba gaskiya bane haka ake da duk alamun za su zawa alama duk za su zawa kana kana jin shi da ne eh alama ce kuna an ji kwaran haka manzo Allah ce manzo Allah ce ana cikin shagari a kiyama ana shagali manzo Allah ce yace wani a rijiya ya zubo ruwa a buga zai ba dabbar shi wani ya kasuwa ya auna yaki yaki kaza ya auna wani ko yana da cikin daga harka ku sai kwaram haka zai yi ta ala saka shagali ba ni yau ne mun mun muna mun shi muna jira daga nan da zo gobe ne ko jibi ne muna jira da zo kana sallah magana kana rako'i ma rako'i bi zai ko taraka ma har ta zo a haka za a yi ala saka shagali kurum لا تأتيكم إلا بغتة لا تتقرم قرم لا تكامل الإيمان yace wannan mutane suke wannan magana ta cewa a ga musu mata hadarwa a ga musu in gaskiya a ga musu lokacin Allah ce ma yanzuruna illa sayhatan ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun kaji kada ya dura فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون Allah ce wannan magana da suke yoshele wata rana ce ma yanzuruna illa sihatan wahida ba abin da suke jirawa illa tsawa ɗaya taka za yi tsawa ɗaya taka ta za yi ta mala'ika israfil kuma manzan ake bada labarin wani mala'ika ya ce ta yi nika hannu a bakin shi manzan da sarar yake cewa kai fi anu'un ko sabi da ƙarni masu ɗin bi ƙarni wani bai ce ina ni ina nutsuwa mai kahon hon kahon a bakin shi wa ya da zin da uzun a idin iya ne ma uzun kun busa kun yi busa ba shi kun jira ke iya jira kawai shi a bakin shi kurum iya jira kun busa busa ko a mutu annabi ce mai halin ina mu ina ina shan takewa akwai aiki a gaba kai ne kowa cikin muna wannan abu mutuwa tana jiran ka kai ne ga zaman kabari ga tashin kiyama aikin aiki ne jina ga mutane ga rakon aiki bane ba aiki ne jina ga mutane wata ga ga ga ga na kana kana shagali kana hayaniya hawa la shaitan yace tsawa guda ce suke jira ta akhuduhum hum yakhsimun wani tsawon za ta zo ta kama su suna cikin hayaniya da rigima an ce wannan yadda suke malamai cewa wannan iyakar da wani shasimun iya karantar da kai ana cikin hayaniya duniya ana shagali kudu za ta zo haka Allah ce ta a kudu hun kuma shasimun kuna manzan ke ba labarin cewa kiyama za ta ce al'asharar nasu kai mutanen banza ke babu komai kun sai hayaniya kun da gardama da gardama kun hayaniya da banza kun suna cikin hayaniya yana cikin gardama tsawar su kwaramta kama kowa Allah ta kamata imani dan dai kullum ana jin hankali ne ai hankali ai hatara Allah ce gaba yace fala ta tawsiyatan wala la ahlum yarji'un wannan mutanen da suka wala ta zo yace ba a ba wata dama da za ka samu ka koma gida kai wata wasiya ayi kaza a bar kaza ba dama wasiya ba dama koma gida din da kashi daga nan ana tsawa kowa ya kare kun hin kiyama kai tsaye jira ba ma kuma an kare gurin ana ci gaba
ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون
Allah ya ce wani fi kafin so nan kowa ya mutu an ƙare kuma an yi wata busa a cikin ƙafa fa'izahun minan ajidati ilarar bikinsu ana busa fuji'a fa'izahun ya ga waɗannan matattu ‘yan cikin ƙabari da ta minan ajidati na ce don rinjaye su wani tagalibin me ya zalin asalin ɗan adam iya mutuwa a mai kabari duk da an san a kowane mazai mutu a cikin daji ko dabba ma ta cinye shi ko da ƙone da musu na rinjaye na kuma na ganda dubbe wanda ya mutu don waka abu sananne da ɗan adam ya tabbatar da shi ko mara imanin in me dai aka yi in me ya shi ka in ina ko na koda dai kai ne wannan jinsin da Allah ya niyya ya tada ka daga jikin shi duk inda aka ji iya nan mai fakewa a cikin ƙasa kuma ga ruwa ne a nufin da bani ruwa cikin sai bukari za a yi wani ruwa ne na musamman zai cika ƙasa dakam za a yi ruwan arba'in za a yi ruwa da arba'un arba'un a ce abu hurera ce arba'un sai da abu hurera wai kwana arba'in ya ce abai tunaƙi wani hudu shekara arba'in ya ce abai tunaƙiya wata arba'in da shi abai kuna ku a daji ko arba'in da ce wata ka tali sai awa arba'in ne kwana arba'in ne wata arba'in ne shi Allah ta nace za a yi ruwan arba'in ko wani ne da ruwa za a yi na musamman wannan ruwa zai barbar duk jinsin da yake cikin ƙasa yanda kasan ana ruwan sama a garin ka je wajen tawasa ka turo tawasa ko jiga ka ciro jiga ko ka ciro kyankyalaba ko ka ciro wani wane ne haka za a yi ruwa wata rana kowane za ku fito da kabar burra haka ala ce haka kuma na hudu yadda ake hudu mutum tsiro da cikin kasa haka kuma mutane ka zalika tukurjun haka hudu cikin kasa haka za a yi za a wani ruwan gaba daya kuma allah ya tada kowa daga ciki ya ce wannan busa guda da za a yi cikin ƙahon fa'izarun minal ajidati ilarar biyu sulun sai ga mutane suna kwararrawa daga cikin ƙabarbura ya sulun suna fitattun suna kaɗawa wani wani daga cewa ka ainihin mujalladin muntashir kamar wara bukukunan suna waɗuwa suna kaɗawa kamar suna an ta an biyi wara ko suna waɗuwa ya ta ya ce haka wata nan za su zo cikin ƙabarbura ya ce to yanzu ga sunan suna hutawa daga cikin kabari to nan ƙalu ya wailana قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ace nan adaka ta har ya saba ya tashi daga barci din a cikin daki na wani armor na wata tele na mataka na wata bazala a cikin gida to yanzu matsala sun tashi a wani wuri na musamman wani yanayi na musamman sun za su yawai yana wayo kai can man ba a tsanani markadina wai ta damu da rubutu na kenan sun tabbatar sun gama da wani bala'i a wannan hirin sun gama tashi hankali za su rika goma cewa dama ba su tashi ba daga barcinsu nan an ce barci ne wasu na ce a bayan busa ta farko da ake yi a nan suka yi barcin kayan zagabi ta ce nan ne ba mu nasi sahi daga annan sarrafa daga Allah amma haka cikin matsalar ce shi almuhimmu ne za su ɗauki yanayin kaman ka farka daga barci ne ga su nan a wata rayuwa sabuwa kun an ce kiyama za ta tashi za ka zan rayuwa ala haƙiƙatiha rayuwa ta haƙiƙa da manzan jama'a da cikin musulun ya cewa yi ba su kulbin adam alama mata alai kowa zai tashi a yanzu ya mutu haka ne cikin sai musulun kowa zai tashi a yanzu ya mutu ka mutu ɗan giya ka tashi ɗan giya eh ka mutu kaza mutumin kwarai yadda ka mutu kaza ka tashi yadda ku- haka za a gane kowa da ka dauka sau da kurin ka gane hali da ka dauka sau halin shi kurin ka san mutumin banza ko na kirki eh za a tashi kowa kuma har aka- har za su hili kiyamar ba Allah ka ta wajen kullum sun ma'a saƙin wace hidi wajen kullum nafsun ma'a saƙin wace وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد haka Allah ce waje kullum nafsun ma'a sa'iqun wa shahid kowa da zai yi kiyama tare malaika guda yana korawa ko yana raka yace kuma wa shahid da muka shaida da ana ma dan dan kira wani mazinata mazinaci wani wani mazinaci ne ko dan giya ne ko bawon Allah ne ba kaza kaza ne yanda kake haka za ku tashi malaika yana raka ka eh yana rakawa eh ya ba shaida haka Allah ce kowa haka zai yi kiyama malaika guda yana raka ta eh iya ma shaida ko shaida ta ayyana da annabi labari a me ka mutu duk abin da ka wuce ma shaida dan giya ka ka mutu dan mudu ka mutu dan liwadi ka mutu dan me ka mutu makaice ka mutu yanda ka mutu haka zai ma shaida haka annabi labari in kuma kai wali Allah mutum kware ne mai bin Allah mai kaza shi ma zai ma shaida a yanda ka mutu a gidan kowa shi tashi da zai Allah ta Allah ta mutuka imani wata kullum mutum ake da ta adaba Allah cikawa imani annabi ya ce inna man amal bil khawatim ana daukar aiki da me aka cika shi ne babban abu babban aiki ana daukar da me ka mutu sai ka an da da da annabi kan yawan addu'a Allah cika musu imani Allah ta'ala cika tabbatar maka imani sai ga haka annaba Allah cika addu'a Allah cika musu imani Allah musu aikin ba kai haka balle mu kenan ya buƙatar sai da ko Allah subhanahu wataala Allah ya tabbatar shi akan gaskiya Allah ta fata kan imani Allah mutu kan imani yace za su ce ya wailana man ba'athana min marqadina kai ta mu wata da mu daga burki an ce nan jawabi ne na mala'iku za su ce musu hada ma wa'ada rahman wa sadaqa al-mursal tambaya take a ba barci bane ba kiyama ce ta ce musu wannan abin ne da Allah mai rahama ya alƙawari na kiyama kenan wasu kamar hira ce labari ne a wannan abin ne da Allah mai rahama ya yi alkawali yau shi ne ya zo kuma wasa da kalmursalu manzannin Allah sun yi gaskiya ba su ba ku labari tun kuna duniya akwai kiyama akwai ranar hisabi yau ce ranar ta zo don haka Allah ce in kanat إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون
Allah ce in kanat illa sayhatan wahidatan duka lamarin gaba da Allah ce tsawa guda ce tak tak fa idahum jami'un ladaina muhdarun he ga su nan gaba daya bayi nan da mala'iku da mutanen kai haddabobi Allah zai tada kiyama kenan haddabobi Allah zai tada ga mala'ika ga mutane ga dabbobi nan ta hikimar Allah da ya tabbatar maka Allah adali ne zai adalci ga bayan shi mutane ce Allah zai ba kowa haƙƙin shi hatta dabba mai kaho wadda a duniya tana da kaho da kundume marar kaho suka yi fada mai hoto baka wata tumbuje marar kaho ba ta abin ramawa ta kai ce kama ta ba ta abin ramawa to a gaban ku kun mutane za a fara da su Allah ya wa kun dama kaho ta tara mutum guzo to kai wa kaga yake sanar yake sanar ta gaba yake sanar ta gaba gashi da gaban ka da dabba ce aka rama zalunci yawa shi da ake cewa duk mutum mai imani mai hankali da mun imanin Allah hakimi ne cewa a yi rayuwar duniya babu kiyama babu hikima kan su kira rishi kima da ce ba kiyama da muka kun tsammani kurin an zo a za a sha a rayu kurin a mutu a mutu kurin kamar haka an kare kamar kamar kaza ta mutu haba babu hikima kenan hikimar Allah kenan yin lahira hikimar shi kenan a yi rayuwa ta duniya mai wahala Allah ya shirya wani gida daban a can da wajen huta ta kai shi in wai nawa a duniya yau kana kallo wani da zai zo wahala kai jina ka tara dukiyarka kana neman ruhun asiri ka suka sha ta iyalar gawa sai lallabo ya kashe ka ya kwashe dukiyar ta kada kun ya kwashe kuma ya kashe ka wani kuma da ƙarin iko da kuma ma iko gurin a kama ka a kashe ko a rihi ko a bula da ka a raba kan iyalanka shekara nawa kana gidan kaso ba mai magana bayan da ƙarya yawan wallah wani ke kira na shi da kai abin ya tambaya ta gawata malam to wallahi wani abu ne kuma abin yanzu ya dame ni ko ya zai yace wani ne na sa aka riye mishi shekara biyu ba yi magana ba shekara biyu ya sa aka riye shi ko mu tsari suna tsarki mace tukudi gurin kun ba wani sata mishi ba kurin mu ana abu da kai na mu'amala da kun biya shi ba sai shekara biyu zai yare kuma na ce ka mai magana ka san babban mutum shekara biyu ya yi mashi da iyalai shi kun ba ba an zai iya ba kai da kuma ce ai ana kiranka wurin prokirar ka to shi yanzu da an diba ka ta gidanku ka ci abaka ta gidanku ka ji raka sai ta kace kace ba na tsafin ba abin da ka iya mutum ba garin ka baka iya rama irin wannan yana da yawa a sa mutum kaso ba da dili kullum dan iya mai karamin karfi bayan da iya wanda mai iko ne kada kallacin ka ce ba naka bane ba na kai mutum ya raba ka da iyalanka ko ya raba ka dukiyarka ko ya raba ka dan gaba daya shi ke ba kiyama kenan shi kenan da an ci banza haba dan uwa ba ta banza ba a kuran na kiyama yawmul din mana yawmul din shi ne yawmul jaza kenan ran da Allah zai kawo bayi ya sakamako a ramawa wanda aka zalunta Allah saka musu lakin hikimar Allah ce tashin kiyama tabbas kenan Allah ya ce kenan rutsawa guda ce za a yi fa idahum jami'un ladaina mudarun sai ga su gaba daya kowa da kowa ga su a gaban kowa ba rage kowa ba ita kuma Allah wannan rana falyawma falyawma la tuzlamu nafsun shay'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun Allah ce falyawma la tuzlamu nafsun shay'a a wannan rana a yau mana kiyama ba a zalimtar kowace rai da komi shay'an komi Allah bai zalimta kowa da komi wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun ta kiyama ranar girba ce a nan aiki aiki a tattara dose a tattara a huce a can za a yi sakamako kenan ba magana na aiki a nan ranar sakamako ce a nan kuma a wannan ranar ce ba a saka ma kowa sai gwalgwadon sakamakon aikin ne na ce gaba
إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون
سلام قولا سلام قولا من رب رحيم
قرأ وامتازوا اليوم أيها المجرمون
yan uwa muna magana da zikira an ƙare kwaramniya ga ta komi an ƙare sai Allah ke gaya mana ga gidan masu imani Allah samu a ciki yace inna ashabal jannati al-yawm fi shughulin faki su yan aljanna a wannan rana suna cikin shagali shagali kora eh suna cikin shagali yace su kane hum wa azwaju da su da matan su kuma da matan hurul ain kasirat al-tarf ka'annahunna baytun makanun yace mata ce hurul ain mana mai hur al-awra matawara me ain jam'a aina me aina majami'u to dara dara ba ido mutuka ba ido dara dara ba su kyau yace hurun maqsuratun fil khiyam mata ne ba san kowa ba kai kadai suka sani kun ba sa zuwa ko ina fil khiyam Allah ya ce fil khiyam cikin wata hema ta musamman sun sai Bukhari sun sai Muslim har sun sai Bukhari magana ta inna inna lil aljanna ahlu ya kana khaymatun ya aljanna masu imani suna da wata khayma anta kin da lalace fil khiyam ko to wannan kenan kowa da tashi kanar ka ta duk ɗan aljanna kowa mai imani kowa ya da wata haima ya ce tsuluwa fi sama su tuna nila bukari suna karuwa yi ya ce kowa ya da wata hema wurin shakatawa ya ce kun fi ha halun ya ce kana da wani bini wata hema mai tsawon mil sattin ba mitar ba in ba kilo sattin ba mil sattin a sama kuma ce fi ha halun cikin da kurin mata ne ya ce wata bata ga wata ba sai kai kura haba a wace gaji alaƙi mulahiya ya ce hun wa zuwa juhun fi zilali su da matansu suna cikin inuwayin aljanna ya ce alal ara'i mutashiwu na alzil ruwa bukatar cikin sai musulun magana ke cewa a cikin inuwa aljanna ce wa zillin mamadu ta inuwa aljanna ce akwai inci guda ce inci guda aljanna ya ce sun raki wa fiya na ta amala da tsawa ce doki maguji a nabi wa fi karatun su da karuwa ta inganta annabi ce inuwa aljanna inci ɗin aljanna ce doki maguji zai tafi zai kilisa furtun furtun furtun furtun iya bukuru ya shekara ɗari biyu ta buɗa cikin inuwa inuwa guda ita guda manzala ke cewa don da ya ce subhanallah walhamdulillah wala ila ila wallahu akbar za a gina mai ice gina aljanna habba ala kama da iya yace fi zilalin ala al-ara'ik cikin wannan inuwoyi kuma ce ala mai al-ara'ik jama'a al-arika mai arika wanda ya san dai na da an ta gado mai ruwa ko to arika gado wanda aka cewaye da kayan ado kenan gadaje ne masu ado kewaye da ado suna kan arika kuma ce muttaki'un a kishin gide kasan kishin gide alama ce ta mutum dani mai matsala ne kishin gide bai gaso gaso gaso ka kabada kabada ga sun shiga mai kaga mun bugun labari ga me kace zama ne me kace ba kishin gide alama ce ta masu ta masu morewa Allah ka ba aljanna yace muttaki'una fiha a kishin gide Allah kai mu lafiya ya ce a wannan hali kenan ga suna homo a zuwaju da su da matansu fi zilalin cikin inuwayen aljanna alal arai akan wannan gadaje mutakiyu suna kishin gide ya ce lahun fiha fakiyatu wannan mai da'un suna ciwon dan suna da kayan marmari kayan marmari ya ce wani kuma duk abin suka yi fitar da suka yi sai kwamanda kamar komin mai zuwa a kama da kwamandi a kama kasa a kama a kama kasa kuma yawo aiki dan mukhallatun ma yare na musamman masu yi hidima da'awar ana yawo ko ina fi sahab muzhab tire na zinariya na azurwa ko ina ana yawo da kuke bukata ko ana yawo a ga mata wai ko kullun aljanna da kai shawa kaza din zuwa cikin gaci ka ya kamar kumburi na moriya ha ba wani magana kumburi wa ba a ci da kai ka cika cika sha eh ka cika more ba magana wani a yau ake ana yau misafin da tire-tire iri-iri na zinariya na azurwa da fom da inabi duka marmari mai da'un ka ka cika more kuma na mace ka cika cika shi ba a kumburi kuma ba a kashi ce ka ci da ka zuwa ko da ka gyada kushe da ka gyada ba an gane kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da ta kuma annabi ke ta kuma gyadal tana kamshi ba ta ga da wani ba ta suna gyada mai kamshi kama a rubuki suna ci suna gyada an kare shi sabu haba wa kwata ɗin ya ce kenan lamun fiya fakihatu suna da kayan marmari wani huma da'un kuma suna da abu suka bukata za ka musu tabbas komi garanti da kuma ana cikin shagali sai assalamu inna Allah huwa salam Allah shi assalamu can kuma gaba daya salamun qaulan ba kare ba Allah Allah ce salamun alaikum ba kare Allah ce salamun alaikum yace kalma ta salamun qaulan Allah zai magana ta sautin cewa salamun alaikum Allah ya samu su zama sallama آمين Allah ka fusa ta mace Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ya tare hanyar da aka je suka ce mai wannan lamba ya tare hanyar